خير الهدي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba 28 ga watan Zulqa'ada hijira ta Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar a kalandar Nasara kuma kamar biyar kenan ga wata ko biyar ga watan shida dubu da ashirin da hudu kamar yadda muka saba ana irin wannan tala ba muna karatu a cikin wannan littafi mai taken asirarul baliya wallafar bajimin malami alama muhammad ibn ali ash-shawkani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na goma sha tara a darussan littafin muna cikin babi da yake magana akan salatu tatawwu'i salloli na nafila salloli na sunnoni waɗanda suke zame ma mutum mutum kari a kan fardu da ya yi za mu tashi da yake kawo tahiyyatul masjidi da gaisuwar masallaci mala yake kawo tahiyyatul masjidi da kuma gaisuwar masallaci ita ma sallah ce ta nafila ko ta tasawwari wacce take da wasu lokutanta na musamman lokacin da ne lokacin da mutum ya shiga masallaci ila ya shigo domin za a yi wata sallah ta farilla to kaga yana da lokaci da zai wannan zai masallaci kafin a fara sallah ko kuma ya shigo ne zai wani taro ko ya shigo ne zai zai yi wani abu wanda daga ƙarshe zai zauna wani shine abin da wasu suka tantance wasu na malamai idan mutum ya shigo sai ya sallah raka'a guda biyu karatun shi zai zama gwargwadon lokacin da ya shigo da idan da rana ya shigo sai ya karatun shi a koyi kenan gaisuwar masallacin rana sai ya karatun a koyi gaisuwar masallacin dare kuma sai ya karatun shi a bayyane kamar yadda ke ka'ida amma wannan sallar ta tabbata da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inda yake ta idza dakhala ahadukum al-masjida idan ɗayan ku ya shiga masallaci fala yajlis hatta yusalli rak'atayn kada ya zauna sai ya sallaci rakawoyi guda biyu wannan hadisi ne wannan lafazi ne na hadisin Abu Qatada al-Ansari wanda da jama'a suka fitar da shi al-Imam At-Tirmidhi al-Imam Ibn Majah al-Imam Abu Dawud da sauransu dukkanin su sun fitar da wannan hadisi kuma akwai hadisai da dama da suke tabbatar da wannan ka'ida ta cewa iskar da ɗayan ku ya shiga masallaci ya gaisuwar masallaci malamai gaba ɗaya ba tare da saɓani ba sun haɗu a kan shar'antuwar gaisuwar masallaci inda suka yi saɓani shi ne me ya hukunta yan zahiriya suka ce gaisuwar masallaci wajibi ne waɗannan sakawoyi biyun wajibi ne wanda ya yi ya saba wa Allah ta hanyar barin wajibi ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar barin wajibi amma dai sun haɗu kan cewa shari'a ce abinda jumhur suka fita a kan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma sunna ne ƙarfi kenan kada mutum ya bar ire-iren wannan dama da rika wuce idan mutum ya shiga ya fara gaisuwar masallaci ya ka tsayar da farilla to shi kenan ita gaisuwar masallacin ta fada kan shi ɗaya kenan ko kuma mutum na shigowa kafin ya kwana haka a zuciyar ki da niyyar bari ya shige raka a biyu kafin a fara sallah yana shigowa kafin ma ya fara sallah sai aka tsayar da sallah to niyyat al-mar'i khairun min amalihi kenan innama al-amalu bin niyyat innama li kulli imrin ma nawa zai samu ladar niyyar da yi idan kuma da ya shigo ba a fara sallah ba sai fara gaisuwar masallaci sai kuma yana cikin sai aka tsayar da sallar farilla babu abin da ke kan shi shine sai ya tsaya ya auna ya ga zai iya kammala wannan gaisuwar masallaci kamar da mamman al'allama ibn rusaini ne ke cewa kafin mai ikama ya je kada kamaki sala idan ka ga kayi raka da farko kayi raka a ta biyu ma da lokacin da aka miƙe za a fara sallah kama gama rukuni kama gama sujadu har ma ka dago ka ma fara karatun ta iya sai ne ya saba ya fara Allahu akbar Allahu akbar to kai kokari kai sallama kafin ya ce fadi ya sa mata sala domin a cikin sallin sa mata sala akwai faɗa maka an fara ita sallah to kai zo ne kike yi sallan nan ba ɗaya ke a masallaci to kai ne kike tunda oga ya fara lima ya fara wasu ma malamu suka ce jami'in ikama ya ce fadi ya sa mata sala duk wata nafila ake da ake a masallacin ta ɓaci duk wata nafila yanzu in ka ce a kai bari ka tsari to ka yi ƙauyanci ne a musulunci mota ta tsaya a nan zaku je kaza sai ka dan je wani shagon sai maka an fata ka ce bari ka gama siyan ruwanka ka zauna ka gama shan ruwanka sai mota ta yi ka samu wani ɗan a shafa wani iya ya kire tun masa adaba to wata riba ka ce ɗan mota sai sun ce wallahi za ka zama kallon nan daga waɗanne kauye ku yi fito ya yi daga zari yake ta mutum zari da tsayawa haka ba duk birran ba kauye za su kalle su irin wannan ne amma suka ce in ka duba kari bayanan da Muhammad Salih ibn Uthaymeen ya cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ka da ka fahimci cewa ko da me iqama ya ce kada ka mace sana tazararka da shi ba za ta yi yawa ba to ka iya kokari ka kare shi kanan da suka yi da tattauna ne ake nufi da tazara kada kai yawa kada ka bari har liman ya karanta raka'a ki idan ka lissafa ka ga ba za ka iya gama nafilar da ka fara ba har liman zai raka'a ki malam tun farko ka yanki to hukuncin kuma yankewar ita ce ba a sallama cewar da za ka yi bari ka yi sallama kauyanci ne a musulunci kana fatar ba ka ba ka karanta ba ai za ka ya tsaya har da waigawa assalamu alaikum warahmatullah to wanda kai masallan sallar wanda kake ta ba ba ta ba ba ta to yanzu matacciyar kuma kake mai sallama ne na jin tsoron ka koma dari da ko wai jo ibrahim ya da go tsara na wasa a wata tsohon mota ya zo zai wuce sai da zai ce shuru lokaci kuka mu to suna mai wasa ni kuma kawai da ya je ya dawo sai ya ce ku shiga kawai ya ɗan sauko wani cikin fawa da haka yana yana yin shi kawai sai motar sai shekara zan ashirin ba a tuka ta ba ba taya ba inji saboda karamatu kawai ya tuka sai ga shi yana ta zagaye na biyoyi to ka kai ma sai na tashi da wannan karama dan ga shi kana da mutuncin sallah sallah ai ana cewa kada ka mutu sala tunda aka sa masa tunda bai ikama ya sa masa sallar shi alif da lam to kai ka taba a san sunanta ba in ka cire mata alif da ram ba Allah take ba in ka sa mata alif da ram ka kaji kike ga ta to da in ka fahimci ba za ka iya kammala sallar ka kafin liman ya fara fatiha ba ko ya raka a ji aya bi ta ta kawai ka yanke ba ba sai ka yi sallama ba kawai ki ga sauri ba sai ka kada kai ba za ka wani yin sallamar amma dai dan kada kai haka idan kakkaɗe ta saboda yadda sallan mangwaro ya fita da kuda ko a yi aikon rumu kawai yankewa za su yi shi kenan sallar ta ɓaci da kanta al-mutanaffilu amiru nafsi waccan farilla ta tayar ta lalata sallar ka tana tilawa da kuma sallar aya idan liman ba zai iya aya biyu ba kar ka bari ya kai amma a tun da ya fi matsaya wanda kusa ita ce jumhurci a kai da an ce in ka fahimci ba za ka iya sallama ba har ai kada ka mata sala sai so samu ne ka yanki amma in bayan ka riga mata sana ba zai ɗauke ka ɗan sakan ba ko minti ɗaya to za ka iya yi wannan shi ake so a kiyaye da ka in ka yanke ka kama ladan nafilar da ka fara da ba kai ne ka yanke nafilar da kanka ba a yanke maka ita a kai wa yanke maka fara sallar liman ka fi kenan mutum ya biyu biyu da biyu da ya samu wannan fa'ida ko da ka dai sallah ta dai shirma masallaci tana da muhimmanci kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin hutubar juma'a wani ya shigo masallaci yace mashi yayi ya dakatar da hutubar yace ya kula kun fa sallar satai ta kike sallar nafila da sa'aji me yake nufi sallar nafila ta dai shirma masallaci irin waɗannan dalilan na cikin dalilan da yan zahiriya suka rike suka ce sallar dai shirma masallaci raka'a biyu nan rakoyi ne na wajibi amma dai abin da jimur suke a kai shi ne sunna ce mai tsarki wacce ta tabbata daga ayyuka na annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma zantukan shi a kenan sakamakon da aka yi tanadi da mai irin wannan sallah sakamakon ba kaɗan ba ne magabata sun yi rubuce-rubuce na raka'in mustaqilla a ƙarƙashin wannan sallar wani zai ɗauki alƙalami ya rubuta littafi guda akan tahiyyatul masjid ya tattaro gamayyar hadisan ya yi dirasa mai daniya dangane da isnadin su ko riwayatan wa diraya sannan ya fitar da istinbafat na malaman fiqh wanda wannan yana nuni ga muhimmancin da suke baiwa ayyuka na ilimi sai ce wa salatu a walistikharat sannan daga cikin salloli na tasawwuri akwai sallar istikhara ita ce sallar baiwa Allah zaɓi wato a musulunci an ba mu ila muka amfani da kalmar satar amsa ila abin ya fi fitowa duk wani abu na satar amsar cin jarabawa an gama ba mu rayuwar duniya cike take da al'amura na gwagwarmaya za ka iya kasa wani abu ka je kai ka ci nasara har duniya ta santa wani kuma ya kasa irin wannan abin a mai ɗaure rai rai kuma duka abin halal ne za ka iya ni da kai mu samu kuɗi ka zuba jari a nan fuskar ka tsira ka samu riba ka haɓaka ni kuma in zuba bashi ya biyo ni buge da karewar tattalin arziki na kununa gagara ta to sai Allah ya ba mu istikhara mu ba mu sani ba Allah shi ne ya san hakikanin yadda al'amura suke ya khluqu ma yasha'u wa yahda shi ke halittar bayi kuma shi ke zabar abin da ya fi dacewa shi ke iya zabar maka abin da ya fi zame maka alkhairi malamai sun yi rubutu musamman akan sallah ta istikhara shekul islam ibn taymiyyah al-harrani yake cewa babu yadda za a yi mutumin da yake istikhara kuma tuwon ruwa a ce kana istikhara sun al'amuranka a ce kuma kayi asara ko kayi nadama ko ka tafi ba zai taɓa yiwuwa ba ne to da ka duk wani abu na cin nasara duk wani abu na rufin asiri sai ka same shi a cikin wannan al'amari da ka riga ka miƙa wa Allah maɗaukin sarki daɗin kafin kai. Abubuwa guda uku su ake so mutum ya rika duk abin da za ka yi, yanzu da bazara na miki har abin da za ka shuka, akwai buƙatar ka yi sakara. Ita wancan gonar ne ran sanya mata. Za ka yi cewa kana da ɗaki, kuma kana da kuɗaɗenka a ƙasa, kaga za ka iya masara kenan ko, kuma za ka iya shinkafa. amma a cikin biyun wane maka alkhairi kai a bana ma ina da lafiya kar da barkono a kayan alheri ko tun daga su nan masu barkonon bai bada masu bai barbadan masa ido suna jan daloli to shi ma duk za ka iya sakara to kuma kila ba ka da jari wai dawa za ka yi ko waken soya ko dawa da waken soya shi ma malam dare ya raba ta cikin raka a guda biyu Allahumma yankun ta ta'lamu anna waken soya khairun lil ka faɗe shi da hausa din da ka san shi da larabci ba kuma ma ka iya cewa a ai kuma istikarar nan ta kamata a ba Allah zaki jiya nake shekarun jiya kenan da daddare nake karanta ministan aikin gona na Saudiya ya zo Najeriya kuma har sun sa hannu cewa Saudiya tana so Najeriya da kaka ta samar mata da waken soya kan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu a gaba ba karamin waken soya ba da za a taimake mu in muka noma waken soya sai a siyar mana da riyal sai ba da naira ba sai mu ta zuwa wurin yan canji muna canzowa wata yar riyal sai a ce duk buhun waken soya riyal dubu biyu a ga wasu da buhu ɗaya wajen dubu ɗari shida kenan kaga masu waken soya sun kai sai da buhu ɗaya da kwaso masara su ce amma dai ina a gonakin ciki da ba za a yi haka ba da naira za a ce amma in irin wannan in gwamnati ta so da shi take taimakon manoma a ce to shi kenan in muka shiga ƙasar ku ba da naira muke kashe kuɗi ba mun je aikin haji kowa ya san haka in ka nema naira ma sai kai ta mamaki sai ka rasa yanzu na ja Najeriya da wani ne ya ce wai an kawo wai ga kaza ya ci abincin riyal biyar wannan abincin ne tsana ce bai faɗa ba malam ba laifin riyal ba ne laifin naira ne kowa na daura zanen arziki ka fi gidan biki an bata da roba roba ba dole tsara su rina mata wayo ba an tsayo dan kunni na gwal da zinariya ta tashi ta je ta nan ka sakaran masara ta makana ba dole a rika wannan wata matsiya ce wani gari ba ce yasa in ta fito kan ni ka ce a ba su kaza zai ce a ba da ba ka ba na ji yana cewa ya ji siyan kaza wai aka ce kaza ce ce riyal goma to da naira da fili da riyal take ba naira goma kenan ba kuma a ce za a karɓa naira kake cin gajin ka kafin ka dawo ka murmure kafin ka dawo ka tsora daga inda ka tsaya idan ka san daren na jiran ka to kaga sai ka ce ah wani da saudiya ta shigo tana son waken soya da kan ma suna shigowa china ma na saye kaga ana ta kara mashi yawa to sai a fitar da tsari to kafin kai sai ka ce bari ka ba Allah dadi duk ba mamaki duk da saudiya na nema a ƙarshe da kaka kuma a samu wasu marasa imani sun yan jari hujjar Najeriya su karya shi da gangan. Don su sai su kuma su koma bola a cikin masaukiya da riyal. Kura da shagugu garbi da kwashe kuɗi. To ka ga ni da kai duk ba mu san me zai faru ba. To sai ba Allah zaki. Allah yanzu ga wancan gonar me zan noma. Kowace gona za ka yi masiri sakara ba. Kowace gona dai da ga bai kamata ka zuba kwanka a kwando ɗaya ba. Duka kai waken soya. yadda sanar sai za ta gida za ta iya shan mamaki da sai ka ɗanyi hikimar kakannin mu rarrabawa ya suke yi yau ya ga manomi ya yi abu ɗaya wani ma za ka yi barkuni alayyahu ya zo ku sai ta mamaki gona dai da ala dukka kyale neman sa'a ne in ba ta haɓa za a samu ƙarama to ballantana kuma harka ta kasuwanci ta samu jari a hannu a ina za ta kama da ba shi ma sai kai mai istikara wani kaya za ka sa sai kai ne istikhara a ina za ka rika siyo kaya daga Kano daga Port Harcourt daga Abia daga Lagos daga China daga Turai daga gabas tsakiya ko gabas mai nisa duka sai kai ne istikhara to ballantana kuma neman aure za ka iya istikhara a kan shi karan kanshi auren za kuma kake istikhara akan wacce kake nema za kuma ka iya istikara a tsakanin mata biyu Allah da wance da wance wace ta ta alkhairi Allah ya wance ita ta ai na gani nake so in alkhairi ne Allah ka tabbatar in ba alkhairi ba ne juya nitar abun abun Allah ba komai ba ne nan da nan Allah zai juya nita sai ga al'amarin ya zama ya tafi su da ka yanzu a shaura sai abin da yake cewa ababe guda uku idan mutum zai saka su a cikin al'amuran shi to babu makawa zai rika ganin buɗi kuma zai rika ganin haske da cin nasara waɗannan ababe guda uku su ne na ɗaya istikara da abin da za ka gaba Allah gaji na biyu neman shawara daga wajen ƙwararru yanzu ka ga damina ta tunkaro ga layya ta tunkaro kana buƙatar wa zai baka shawara a harkar noma kuma wa zai baka shawara a harkar layya in ka zaɓi mutum ɗaya sai dai to ɗaya ba zai to ba ka je wajen wani wai ya baka shawarar irin da za ka noma saboda ƙwararren manomi ne kuma ya baka shawara da abin da za ka saya to ka bai yi ba in ka zo noma sai ka samu ƙwararre a noma sai ya baka shawara in za a yi layya kuma sai ka tafi sarkin fawa in su ne suka san rago suka san wane ne da sauran sai ce ka yi shawara abu na uku sai ka ɗauki abin da gaske muna kulliya lokacin da Dr. Muhammad Ali shi ne principal daga ya daɗe a wurin sai yana ga ya zo tun 94 1994 ya zo a matsayin principal muna 2004 shekara talatin da 94 5 har 7 har 99 da muka gama a layi ya kan faɗa wata magana a ajin akwai wani yaro maraci a ɗan gabanmu akwai wani yaron tudun mada maraci har lakabi ake mashi da mage don ya kasa sharri da za ta sha mai amma dai wanka da dokar biya amma dai ba ta ne aiki amma dai tana amfani kuma to shine sai in suka yi aika aika an turfa da zo layi yakan ce mana shawarar da yake ba mu ko rashin mutunci da mu yi da yawa kar ka zama mumini a kulliya can kuma gida mara kirki amma nan ka zama fandele kawai a kanka da rashin mutunci da ka tuba ka tuba a wuce wurin to kai ma idan ka tashi bayan ka yi istikara ka nemi shawara kuma sai kai abin da himma ka yi istikara kan gonar masara za ka yi ka yi istikara ka nemi shawara kan gonar kuma an baka shawara ita masara tare da kasashe da igiyan taki da ka shuka ba ka shuka ba sai ƙarshen watan julai ko sai ce sati huɗu ake noman farko to kaga wai za a gamta mata wakala da baka yi akama ba sai ce wa'annan abu hukun su ake su abu na gaba suna cewa wai da da istikhara da shawara wai wani ake fara yi ga al'amura sun tun karo ka shawara za ka fara nema a wajen kwararru ko ku istikhara za ka fara yi abinda jumhur suka faɗa shine suka ce ka fara istikhara kaga mu ya samu mu mu ne za mu ce ka fara shawara a suka ce ka fara istikhara in ka je kai istikhara abinda ka samu natsuwa akai to sai ka nemi kwararru sai su baka shawara ba za a samu cin karo tsakanin zatin Allah da shawaran na Allah ba amma idan wajen shawarar ka ka auka wa wani karkatacce to lallai shawarar da zai baka na ci karo da abin da yake shine mafi zama alkhairi mu musulmi muna da ayyuka kamar kala biyar da aka dora mana muna da wajibi muna da mustahabi muna da halal muna da makaruhi sannan muna da haram suna da ahkamu taklifiyyal khamsa ba cikin waɗannan biyar din wani ne ake mashi istikhara kai tsaye wanda ake mai istikhara ba tare da kai shi ne halal amma wajibi ba a mashi istikhara sai in akwai wasu kuyut a tattare da shi misali sai muke ce wai bari yayi istikhara yayi sallar kishar da za mu ke tunkara yanzu ko ko kada yi ba ka da bukatar sai kai sai dole kai ba ka da zafi amma in abu wajibi ne to amma yana da lokaci misali yanzu za ka fita haji aure wajibi ne a kanka to amma a daura kafin ka tafi ko ka bari sai an dawo kana da zabi a lokacin in auren na wajibi ne misali kana da zabi ko kuma aikin hajji ya wasafa a kanka kaga ba buƙatar ka istikhara hajjin ka tafi ko kada ka tafi amma za ka iya ka tafi a international ko ko ka tafi karkashin filgiyar hukumar al'adu duk za ka iya zabi sai ka ce to Allah wani ya zuma Allah za mu magana je ka kai sati biyu suka dawo yana je da arfa ku tashi bayan arfa da kwana goma kwana biyar kawai ku biyo shikenan an kammala ko kuma aka bi filgirin ta hukumar al'adai ka je kai waɗannan dogayen kwanaki to wannan sallar sai ta istikhara sallah ce ta sunna da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sunnata mana ita kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shar'a Allah da manzon suka shar'anta mana ita annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da ita cikin ingantattun hadisai da dama shahararren hadisin jabir dan abdullah ya zo da bayanin wannan sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ta ila amma ahadukum bil amri falyarka rak'atayn min ghairi fariga idan wani muhimmin al'amari ya bijiro wa mutum to lallai yayi raka'o'i guda biyu waɗanda ba na farilla ba shine jabir yake cewa kaga wannan radiyallahu an wannan sallar da istikhara annabi na koya mana yake yadda kai wannan addu'a ta istikhara annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya mana ita yadda ka san yana koya mana wani bangare na surar alqur'ani sura ta alqur'ani wanda wannan yana nuni ga dan da muhimmancin da ita wannan su wannan abin nan din take da shi yasa yake za ka yi ta fi umurika kulliha duk wasu al'amuranka musamman na halal din shine ibn hajar al-asqalani yake cewa da nabi yake cewa fil umuri kulliha da jabir yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha ibn hajar yake sharhi fil umuri kulliha akwai ni ake shine yake ga yadda al'amarin yake abinda yake nufi da fil umuri kulli a kamar yadda ibnu abi jamra yake huwa amun urida bil khusus lafazin yana nuna komai har farilla har hara yana mutum ne ya ba Allah zaki ya shakiya ko kada ya sha lafazin kamar yana nuna haka amma urida bil khusus ba haka ake nufi ba banda haramtattu da sauransu yake fa innal wajiba wal mustahabba la yustaqaru fi fi'lihima da wajibi da mustahabi ba a neman zaɓin Allah wajen a yi ko kada yi abu ne mustahabbi ba za ka nemi zaɓi kai ko kada kai ba sannan abu na wajibi kawai sai ka zo kake bari in yi sakara in sadar da zumunci ko kada in sada a na ai malam ba ka da wani zaɓi akan sadar da zumunci kawai ka je ka yi to sannan yake cewa wal wal haram wal makruh la yasaqahu fi tarkihima da haram da makruh ba a baiwa Allah zaɓi wajen wai ya zaɓa maka ka bar su ko kada ka bar su ina can jiya sai ce bari ya ba Allah zaɓi ya tuba bana ko kada ya tuba yace fan hasara al-amru fil mubahi sai sakara sai ka takaitu a halatta to bayan ka takaitu a halatta daga nan sai ta tsallaka wasu da mustahabbi ila ta'arada minhu amrani sai ta tsallako sai ta shigo mustahabbi in al'amura guda biyu suka ci karo da juna wannan abu mustahabbi ne kai wannan abu ba mustahabbi ne kai kana da wadata kana zaune a wani gida matan ka biyu sai take bari ka gina ma wata wani gida sai a kai wannan can a kai wannan can za ka iya ba Allah zaɓi a wata anguwa za ka gina za ka iya ba Allah zaɓi mustahabi ne tana da wannan damar da ma'ana an so kai irin wannan ka raba su to shi kenan idan ka harka min amrani ayyuhuma yabda'u bi sai mutum ya ba Allah zaɓi da wani zai fara wa ya tasiru a in Allah ya zaɓar mu mutum sai ya tsaya kai kudu an ibn hajar yake cewa ni kuma anan sai nake wata da kullu istikharatu fi ma ada zalika kai istikara ma kana shiga wani wannan fil wajibi wal mustahabbi al mukhayyar istikara na iya shiga cikin wajibin da kake da zaɓin kai ko kada kai za mu sani za isa da da kaza da kaza da kaza abu uku wajibi ne a cikin su kai daya wajibi ne a cikin su kai daya misali yanzu kayi kafa kayi rantsuwa kuma kafara ta hau kanka a gabanka akwai ɗayan abu uku na zaɓi ko ka yanta bawa ko ka ɗinka mutane goma su fashi ko ka ciyar da miskinai guda goma abinci kuma kana da bawa kuma kana da tufafi kuma kana da abincin dole kai ɗaya a kuku to ya halatta ka zauna ka yi tsakara Allah wani zai yi shi kuma Allah sai zaɓan maka wajibin da ya zaɓan maka sai ka je ka yi to shine ibnu hajar al-asqalani yake tafi ana yace wal mustahabbul mukhayyar aka mustahabbi ma abu na mustahabbi da aka baka zaɓi to shi ma za ka iya zuwa ka istikara yake wa fi ma kana zamanu wasa'a da kuma wanda yake da yalwataccen lokaci ibada ta ne yalwataccen lokaci shi kenan za ka iya baiwa Allah zaɓi ka dai ka biya kujerar hajji tafiya hajjin na wajibi ne baka taɓa zuwa ba amma sai ka ce to jirgin farko muke so ko jirgin ƙarshe ka zaɓa duk wanda kake so jirgin farko ko jirgin ƙarshe ka ga yanzu kana da waktun wasa sai ka ce to a bani kwana ki gobe da kira ku ci gidan ba ku amsa sai ce Allah yana roƙon ka wani jirgi ya fi man alkhairi jirgin farko ko jirgin ƙarshe ko na tsakiya to kaga wajibi ne amma kuma saboda lokacin shi yalwatacce ne an ba ka daki wa yatanawalu da umuman azim min al-umuri wal haqiq yace ita istikhara tana shiga manyan al'amura har kanana ma har ka abin da kake ga kare na karkare na shi shine ka wata wata magana yake cewa idan ka samu tunare na al'amura fa rubba haqiri ya tarattabu alayhi al-amru al-azim to da dama dan kankanin abu sai da mai maka babban al'amari a gaba kuma ya waye ka suna kaga wannan sandar suna da matuƙar muhimmanci kwarai kwarai da gaske kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin to shine yadda mutum zai tsayuwar daka ya yi ta idan mutum ya zo zai sallo da nafila raka a guda biyu abin tambaya shi ne yaushe zai addu'a istikhara amma ya wani ba Allah ya mashi rahama yake ta za ka yi ne a cikin sallar kuma da yake ta za ka yi ne in ka sallar sallar za cikin sallar a ina za ka yi in ka zauna zaman tahiya ka karanta tahiya sai salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam kafin kai sallama sai ka karanta addu'ar ka kuma kamar wannan gaskiya ya ci dan kana cikin da'irar sallar ya ci zuwa su ce a ce ka ce assalamu alaikum warahmatullah kafin ka tashi daga wurin ka je ka karanta ta kaga kenan cikin sallar da yayi to in ka zo za ka baiwa Allah da Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim Allah gani na zo ina mika maka zaki Allah ban da wani zabi sai zabin ka wa astaqdiruka Allah gani na zo ina mika maka neman horewar ka in iya abu yanzu ka ga wannan istikharar ko idan har tana da muhimmanci da mai neman aure ga ɗan kasuwa ya kamata ga ɗan siyasa ne takara ta zama wajibi idan shi ya ki malam da zaɓe ya matso ka ɗauki ‘yan takara kaf da mutu istikara Allah kujerar za ka riƙa ɗauka Allah a kujera ƙasa wa ya fi alkhairi idan ba ka samu nutsuwa da ɗan jam'iyyar ku ba ma ka shi a bango ba haka ba ka tsaye da kai a lallai kana kana cikin gudunmuwar kubar bala'in da ta zama mutane musiba ko masifa kawai ka ce Allah jami'i kujera kaza majalisa kaza wuri kaza Allah da wani da wani da wani suke kakar Allah wani wanda ya fi zama alkhairi ba Allah waye zai fi zama alkhairi fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri Allah ka hore man shi ka bani iko ka natsar da zuciyata in zaɓe shi ni da za ka iya ji a zuciyarka fa duk da maruka kuni shi Allah ya san me zai maka kawai sai ya bijiro maka da wani muhimmin aiki ranar zaɓen shi ana gobe zaɓe malam sai a yi ruwan farko kuma ga da kake shi kamar wuri a kai gaya ma kuma faɗa ya Allah ya maka zaɓe kuma ga irin ta ƙasa kuma kana da wani sai a ce maka ya za a maka haran nan ne ga mu a kusa da gonar kaga duk istikara ta tashi ana ce maka wani istikhara na bayan gari to kowane har ka je kujerar shugaban kasa har ka je kujerar ka ga wani wani sai ka je ai kin da ka ji dan takarar nan sunan shi kaza ai ba duk sunan da ka gani akwai mutanen banza a ciki eh dai da riga dai na cewa wani mutum yan failan kenan wai ya tashi a filin kiyama shi din bin shi bai taɓa aikin da'a ba musulunci ma bai har ne ne na ce har ne ba wai kafirce amma akwai aikin addinin aka tashi ran lahira kawai sai aka ce da irin aikin na na yin iska to Allah ya ce duk ku zo ku shiga aljanna suka yi ta dukar da kai dukan suna mamaki Allah ma kowa ya yi ko tsokanar su yake shi ne aka ce ya kuke ɗan ɗan da ke to su a ce su shiga aljanna sun san kuma sai iskan duniya ne kai ne ne sunan ka ce sunan ka Muhammadu to ai Muhammadin ne aka ce ko ka zarci ke ka shiga aljanna yau a gana ba musulunci bane kaga wannan jami'ar sai ya tunda kai kan takar da yin sun kaci sunan shi irin sunan sahabbai ne ga wani ma irin sunan annaba yake ne kuma kai ka san dai ba dama to ka ba a kallon suna kawai kake ka ba Allah zaki ko kai ne shugaban jam'iyyar ka ba Allah zaki in ka zo kan cewa dan jam'iyyar ku wallahi tallahi ba shi bane alkhairi kana zuwa taro ne kake ya kamata a dauki matakai kwarai da gaske a daina leka abin da mutane suka dambalawa kada a ganin shugaban jam'iyya dan ka bin aran da sauki ka eh tunda ba ku zuwa da ba abu ne na kai sa don mutum ya wannan abin wa tsaruka min fadlika alazim fa innaka takadir wala aqdir wa ta'lam wala a'lam wa anta allamu bi duba wani girma ba Allah kana da iko Allah ban da iko kana sane da abin da yake zama alkhairi Allah ban sani ba kai ne masanin abin da ke doyi wa anta allamu bi to daga nan sai ka gabatar Allahumma in kunta ta'lam malamai ibn hajar yake wannan ta'birin mutum da anya haka yake kamar ka sa shakku kika ta kai kana raba kafa ne wajen zaman abin alkhairi ko sharri shine baka sani baka ba Allah amma ba wai Allah ya sani to a shi da ma ya sani lamar kun ta ta'lamu anna hadal amra sai ka faɗa abin a wurin wasu kuma suka ce sai ka bar al'amarin sai ka je karshe wa yusalli hajata sai ya faɗi bukatun shi zaka iya sa shi ana Allahumma in kunta ta'lamu anna hadhihi tijarata anna hada zawaja anna waken soya anna masara wakin duk in da ka kakare da da da larabci ka bugo ta da hausa Allah zai gane yana jin kowane harshe da karshe in ka bai wa Allah zaɓi ba mafarki za ka yi ba ka san wani sai karye maka yan kudo ne maka istikara za ga wata bazawara tana ta yawo da kungiyar da ta tana da wani da maka istikara don mutum bakwai sun fito a zai maka istikara duk wanda ya kafa kudin ya cuce ka to ka fara sai da addu'a ke ai kana sai da abin da kake da ikon miƙawa ne ko bai kuma nesa inda ka ne sai da karɓa kudin wannan kai ne addu'a to an karɓa addu'a yan ba karɓa ba zai dawo ai ya ya wallahi ya ba ka kuɗi ko kai mashi addu'a promotion din da za a yi sunan ka ya fito da suna suka tashi fitowa sai ka fito cikin wanda aka kora yi Allah zai da mun da kuɗi na haka ba a kuɗi ma sai ba na Allah bane wato ba da karo ke shi promotion hada da shi withdrawal ko dismissal ko sake don ka mika wa Allah daɗi kwana ɗaya kwana biyu za ka iya samun natsuwar abin da yake shi ne alkhairi ko kuma Allah ya kujiro da wata matsala kana neman rumfa a samaru kana neman a sabon gari sai ka bai wa Allah daɗi kawai sai na samu da yake yi sun fasa ba da rumfa kar ka damu kai aka kira da yake kai mutumin nan fa ai sun ma samu jari suke su kaya za su kai kama dai haƙura kawai zaɓin da ka ba Allah ne ya fara aiki kenan shi ne ya fara aiki da nan to mutum in haka ya yi wata sallah ta ibada mai matukar muhimmanci a cikin alhujjatul baliga yake ta wa'in da Allah tsara lil nakalati fil umuri yartaqu mujarrab mujarrab an fahimci cewa yawaita istikhara yana kaiwa ga cin nasara bisa abin da aka jaraba kuma aka sami mutane a kai to da aka babu wata matsala mutane ke yin istikhara an tabbatar da cewa kuma suna cin nasara kuma suna dacewa kuma al'amuransu ba sa samun tasgaro da koma baya shi ne yake cewa bi tahassuli shirshil mala'ika za ka ga masu istikara al'amarinsu kamar al'amarin mala'iku kurakuran babu cin nasarar kawai ake samu sirrin kuma shi ne baiwa Allah daji ya baiwa Allah daji ko haihuwa ake maka za ka sa sunaye ga wannan sunan ga wannan sun sai ka ba Allah zaɓi halal ne ka sa wannan halal ne ka sa wannan amma sai kake bari ka ba Allah zaɓi a dan jira ka zuwa gobe zuwa jiri ba mafarki za ka yi ba ba ji za ka yi ana faɗa maka a mafarkin farke ba ko kuma a wuri gobe wata takarda an rubuta maka suna kaza ko kasuwanci kaza ko wanda a wuri ta ko gida kaza a saye shi ko gona kaza a sai da ita duk ba haka za a yi maka ba natsuwa ce Allah zai kimsa maka a zuciyarka sai ka ji ka samu natsuwa ko kuma ya bijiro da matsala kamar yadda muka yi shara zuwa ga al'amarin da ba shi ba ne alkhairin ko kuma kai a kira ba ta barka daga abu idan yana son kaza yana gurgi kai yanzu ma dai ya ma ta tare na to duk kasarar da kai ita ce ta fara wannan aikin Daka ita ce walid da da sallar istikara ko rakauci guda biyu na istikara waɗanda suke ba na farilla ba za ka iya yin su da rana za ka iya da dare musamman dai ka yi su a lokacin da nafila ta halatta ya ce wa raka'ata ne bayyana kulle azanin wa iqama daga cikin nafiloli na aikin alkhairi waɗanda za su jawo ko su haifarwar da mai yin su tsane ido shine rakawai guda biyu tsakanin kowace wazana da kowace ikama wani hadisa na sallallahu alaihi wasallam ke cewa bai na kulle a gane ni salatun tsakanin duk wazana biyu akwai sallan nafila da ake so kai wazana guda biyu yana nufin kiran sallah da kuma ikama dama a larabci kuma sukan yi haka a ɗauki ababe guda biyu da suka yi kama da juna sai a kira su da suna ɗaya yanzu kan misali sai kuma kala umara ne nake ce maka da umarani abubakar da umar na ce maka al-zuhurani a zuhur da la'asar al-isha'ani magriba da isha za ka yi suka ce maka al-samarai suna nufin rana da wata haka yi suka ce maka al-adanani suna nufin wazana da kuma igama annabi ce duk sadda aka kira sallah kafin a kai da yin ikama sai kokari ka saka wata nafila a tsakani kana zalika salata marrati annabi sai da ya faɗi wannan magana asu baina kulli azanaini salatu da ya je na hukun bayan ya faɗa na uku sai ya ce liman sha ga wanda ya ga dama wanda ya ga dama to shi ne zai yi ita wannan sallah alaikum assalam na eh istikara kuma ce to ya isa in ka ga dama za ka iya maimaitawa amma in dai kai so ɗaya ya isa kawai dai da dubban addu'a da ake nema kaf ana neman sa istikara mutum ba zai sake ciki da haram bai ba Allah zabi kamar ka je whatsapp ne kai postin ɗin wani abu a ce baka buɗe data ba ina ga zai yaya ba za a yi ganka ba hada ba ka ba online ba Allah ba a cika karanta ba kenan in kai so ɗaya ya isa in ka buƙaci ka tsara sai ka tsara amma ɗaya kan matukar an kiyaye a da du'a da dukkan karfar sai ka ga ya ce ka yi ka yi alwala ya tsallan na kila rasa a guda biyu daga nan ka ɗaga hannuwan ka zaba wanda Allah na jin kunyar bawa ya ɗaga hannu ya sauke ba amsa mashi ba ko kuma ka yi a cikin sallah wanda wurare ne masu daraja to sannan mutum ya fuskanci alƙibla sannan mutum ya zamana wa malbasuhu wa mat'amuhu wa masharabuhu wa malbasuhu halal ba haram ba irin wancan hadisin abi huraira duka su zama halal idan mutum ya kiyaye waɗannan laduba insha Allah zai ci nasara kuma Allah zai karba in ya kafa sai ta ce je ya barwa Allah zaki ne abin da ya gabatarwa da koki wa alaikum assalam a ya istikara nan har da wurin an take mutum da gwanda ya zo ne istikara ya gwanda ya dauke to abu sahabbai wannan yake kuwa ai ina nan ta biya addu'a Allah ya bayyana ragon kuma ma ai masu hikima suna cewa wani mai hikima wani balarabe yake cewa ina cikin tafiya sai aka harbe ni da kibiya sai ban ji daɗin kibiyar ba ba ta dame ni ba ita amma lokacin da na ga wanda ya harbe ni sai hankali na ya tashi galibin abin da ke faruwa da kai karka san wanda ya yi maka riba an sace maka rago idan ka samu wani mara wayo na karshen duniya da a ga ragon da a ga wanda ya sace ragon amma kada ragon ya dawo sai ce maka shi ya ga barawa mukulla daga nan har ta nana kaji daga ai ai za ka ta wasu wanda ya sace ragon amma in za a ba in za a ba su da ka nan istikara ba ta shiga ba ta shiga amma cikin abin da yake kana da zaɓi yanzu misali wani ya maka laifi kana so da ka kai shi kotu a ka'ida a wannan ladarin kafin ka ja kamata ka yi istikara musamman shari'ar Najeriya wata ayo salam yake ba ta wuce chocolate ba iya kudin ka iya lodin da za ka yi kawai sai ka ce to Allah ga abin da wane yi man kuma ya fata ma rai ina son kai shi ƙara a kotunan Najeriya shari'a court customary court wace ce court wace sai ka ba Allah zagi kama da sati ɗaya sati biyu zai wuya ma ka ce to in ma dai ka je to ka ji ka ji ka ji sai kuma ka zo ka hakura kuma sai Allah ya musanya maka da abin da ya sa alkhairi in ka je ƙarshen asiyar istikara da abin da yake ciki kenan wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala ajil amri wa ajili yace fasrifu anni wasrifni anhu wa qdir lil khair haythu kana duba wasu abu uku manya fasrifu anni Allah in sharri ne ka sa Allah ya raka taki gona yayi gaba wasrifni anhu ni ma ka sa in juya ya rabu da shi da abin na tahowa sai ma kana tahowa za ku haka amma ba alkhairi ba ne sai Allah ya sa abin ya juya sai ma sai ka juya kun ƙara nisa da juna to kuma sai ka ce waka durin lil khaira haitu kana ko waka durin lil khaira haitu aina ma kana Allah ka kai ni ka tabbatar man ka samar man da alkhairi cikin da yake za ka rinda ga har a mutanenmu bayan sake mata kaza ko ga yanzu mana gardi ko mata addu'a ta ga wanda ya saci kaga wannan asarar ma ai sai yawa na daidai ba za a gani ba shi kai ki garbin da kika je wajen shi ya duba maki wa ya saci zakaran ki shekaran jiya ka sace mai rago kuma idan ko yana da maganin yawo kan da kike fara mawa kuma kina za ya karmace kuɗin ya fara rage asara ko dan shi yana da wayo su da ka ba a zuwa ba a istikara a irin waɗanda da ka warka ta ni bai na kulle a zahin wa ikama da rakawoyi guda biyu tsakanin kowace waɗana da kuma kowace ikama annabi ya ce ku yi abin nan bai na kulle a zahin ne salatun liman sha ga wanda ya ga dama akwai irin wannan nazilar a daidai wannan gabar su da ka wannan salloli ne na fila masu matukar muhimmanci kuma musamman irin wannan zamani muna da matukar bukatuwarsu lura da yadda rayuwa ke kadawa da yadda al'amura ke kaiwa da komowa kuma da yadda mu ba mu san menene zai iya zai mana alkhairi wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu Allah shi ne ya sani ku ba ku san me alkhairi ba yana saboda yanayin lokaci sai mu dakata nan wa alaikum assalam wa rahmatullah eh in dai rana ta faɗa mutum zai iya yin sallah sai na ji larata a biyu ita ce salatin maghrib al-qabliya shi ma ya halatta amma dai mutum ya gajarta ta ya kokari ya yi ta ɗan takaice yadda ba za su yi mashi lokacin da bare su a iya kuɗa ba shine nabi an ga wani mutum sallallahu alaihi wasallam ya shigo lokaci shi sannan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kutuba sai ce miki ta kai sallan nafila raka'a biyu sai ya tashi yana nafila raka'a biyu daga nan ya zauna ya ci gaba da sauraron kutubar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ko da kuma sai shigo sai yayi amma yuji duha sai miki ya gajarta su ya takaita su wa alaikum assalam wa rahmatullah kuma istikharar jami a ba ta cika ba ai wannan lafazin kamar dole ne shi aka bari shi za a yi dan duk lafazin da mutum zai zabo na baya ba Allah zaɓi bai kai wannan ba wannan ilhama fa abin nan wa ma yatiqu anil hawani shi Allah da ba za a ba zaɓi shi ya koya wa annabi to ga abin da za ka faɗa za a shiga kotu sai wani kawo ka da sani ce to idan an gabatar da taron in ka zo kare kanka ka ce kaza da kaza da kaza da ka shiga sai ka canza haka sai kun fito cikin da wani wuri to irin su zo ma suna karba sai canza wa'annan lafizza wannan kamar lafizza ne tawfiqiyya tabbatattu Allah ya samu dace ya rabu da kawai da ya samu